ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا goma sha uku ga watan Ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya zo daidai da biyu ga watan uku shekarar miladiya dubu biyu da shekara ashirin da shida Allah ya ba mu ikon ci gaba da karatunmu a cikin alkur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata wanda muke gabatarwa a wannan yammaci a cikin wannan masallaci na juma'a jami'u muhammadul amin sallallahu alaihi wasallam masallacin da yake nan unguwar bidawa a cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya muna karatu a cikin suratul mu'minun jiya karatunmu ya kai mu zuwa aya ta 24 za mu tsora daga yadda muka tsaya 26 za mu tsora daga yadda muka tsaya a kan labarin annabi nuhu alaihi abdul salatu wassalam yayin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari Allah ran maza ka kuma baya kaɗan walakad arsalna nuhan ila qaumi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملك الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به فتنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاقت التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم
إذا جاء أمرنا فرجت النور فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم
a ci gaba da labarin annabi Nuhu alaihi salatu wassalam jiya mun yi muƙaddima akan dalilin da yasa Allah ya turo annabi Nuhu a matsayin manzo na farko daga cikin manzannin da Allah ya aiko kuma sai muka shiga tafsirin ayoyin wannan sura mai albarka suratul mu'minun yayin da Allah madaukakin sarki ya takaita mana a dunkule a mulmule abin da ya faru tsakanin annabi Nuhu da kuma al'ummarsa da irin yadda ya kokarin kiransu da kuma irin yadda suka yi masa martani cikin suratul hudu Allah subhanahu wata'ala ya zo da irin wannan labari sai dai ya faɗaɗa shi fiye da yadda yake a nan Allah ta'ala na cewa laqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum adhab yawmin alim aram an ba gaji ba ko za mu je ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم na'am قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا
فقال الملأ الذين كفروا من قال قومه الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لهم علينا من فضل بل نظنهم كاذبين
da annabi Nuhu ya zo ya kirayi mutanensa cewa su bauta wa Allah shi kadai yana tsorace musu azaba mai radadi faqala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi al-mala'u jiya mun yi magana akan al-mala'u ko dai manyan gari ko kuma waɗanda suka tattaru akan ra'ayi guda ɗaya amma dai duk yadda aka ce mala'u to su suna sama akwai wasu a ƙasa da su kuma na ƙasa da su suna koyi da su ne suna aikata irin abin da suka aikata ne kuma suna bin umarninsu ne suna hannuwa daga hannunsu to kowane annabi ya samu irin wannan matsala ta mala'u domin su ne idan sun bi gari zai ɗauka idan sun ƙi gari zai juya baya su ne waɗanda suke da falala akan mutanen gari maslahohinsu na mutanen gari suna hannun manyan gari da haka ko suna so ko ba sa so in manya ba su bi ba to ƙarshe su ma haka za su haƙura ba za su bi ba shi yasa dukkan wanda ya bi to sai ya shiga cikin wani irin hali na kakanikai saboda manyan za su tusa shi a gaba su azabtar da shi su kuma wato yanke masa dukkan wani tallafi kamar da muka sani a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka fara imani da shi a makka da irin abin da ya faru da su wanda ƙarshe sai da suka yi gudun na tsira suka koma ƙasar habasha suka tare can don su tsira da addininsu saboda su ne makaskanta a garin makka in ban da imaninsu a siyasar gari su ba kowa ba ne don haka ba za su iya zama da wannan da wannan tafiya tasu ko da wannan addini nasu a cikin manyan gari ba to kowane annabi yayi fama da almalau to su ne waɗanda suke martani to shi ma annabi nuhu manyan mutane na wannan lokacin da suka tashi masa martani suka ce ma naraka illa basharan mithlana ba ma ganin ka face kai mutum ne kamar mu kamar yadda ita ma wannan surar ta mana bayanin irin wannan suka faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum atratu hudu sun gaya masa ne a shi a a wannan surar kuma sun gaya wa mabiyansu ne talakawa wato bayan sun gama da shi suka koma talakawan ma suka sake sa musu ra'ayi da shubuha to shubuha su ta farko suka ce masa ma raka illa basharan mislana ba mu dauke ka a bakin komai ba kai ba kowa ba ne face mutum ne irinmu wannan kuma kun san abin da yasa suke faɗan haka abin da yasa suke faɗan haka su suna ganin cewa wato sun girmi a ce mutum ne zai kawo musu saƙo daga wajen Allah in dai saƙo ne daga wajen Allah to sai dai mala'ika ya kawo shi ne ma na raka illa basharan mislana so ba suna kore ba suna anan ba suna kushe bashariyar tasa bace ba ba suna kushe shi a matsayin shi dan adam bane a'a suna kushe zo da sako ne yana mutum so ba inkarin mutuntaka suke ba suna tabbatar da mutuntakan ne amma suna kore cancantar mutuntaka da harkar manzanci kana mutum din zaka zo mana da sako daga Allah wa ma naraka taba'aka وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا kuma ba ma ganin mabiyanka waɗanda suka yi imani da kai suka yarda da abin da kake faɗa ba ma kallon su face su ne ƙasƙantar cikinmu illallazina hum aradilna mabiyanka su ne fa wato ƙasƙantattun garin nan a mulki su talakawa ne a kuɗi su fakirai ne a siyasa su masu zaɓe ne a ilimi su ne jahilai don haka waɗanda suke binka su ne ƙaskantattu a garin nan badiyar ra'ayi kuma waɗanda ba su da ra'ayin kansu ko badiyar ra'ayi masu saurin karɓan abu ba tare da su yi dogon tunani ba marasa zurfin tunani marasa hangen nesa wannan duk suna zagin annabi Nuhu ne da waɗannan maganganun kai bai dace a baka ba kana mutum sannan waɗanda suke binka kaskantattu ne za mu zo mu bi ku ne mu muna manyan gari mu zo mu bi ku kaskantattu a gari sannan kuma za mu zo mu bi ne marasa ra'ayi waɗanda ba su da zurfin tunani ka zo kana faɗa sun bi ka sun yadda da kai ba su tattauna da kai ba ba su yi challenge ba ba su kalubalance ka da hujjoji ka ba su amsa in ya so ka gamsar da su da nazari ba kana zuwa ka take kaza ne sun kama sun bi ka sana ce mu mu zama irin su wannan shine irin hasashen su shine irin tunanin su shine irin martanin su wa ma nara lakum alaina min fadl sannan suna ga wa annabi nuhu kuma da kai da mabiyanka ba ma ganin kuna da wata falala a kanmu bal na zunnukum kadibin bari ma makaryata muke tsammanin ku kai da su ɗin duk ƙarya kuke kaga wannan ayoyi aya tana ba mu labarin cewa sun tunkari annabi nuhu ne suna zizzige masa wannan rashin mutuncin shi yasa kar ka yi mamaki idan annabi nuhu ya ce rabbi la tazar alal ardi من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا يا أبنجي أبن قسا كركبر وني مجدنشي كركبر وسو متاني أبن قسا domin idan ka bar su za su ɓatar da bayinka don haka annabi nuhu yana jinsu suka karanta masa wannan وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل, بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنزلوها وأنتم لها ويا قوم ويا قوم لا إن أجري إلا على الذي فطرني إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراهم قوما تجهلون annabi nuhu ya ce a وما نراك اتبعك إلا الذين هم راضون بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل لكم كاذ بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي إيش يا قوم تانينا أرأيتم إن كنت على بينة من ربي يزو باقوا غني إن هرنا كسنتي أكن حجة cewa da gaske ina kan daidai daga Ubangijina, wannan saƙon da aka bani daidai ne gaskiya ne, wa atani minhu rahmatan kuma da gaske ne in har Allah ya bani rahama ne daga wajensa, fa ummiyat alaikum, amma wannan rahamar da wannan gaskiyar sai ta ɓuya a gare ku, aka lullube muku ido, aka rufe muku zuciya, kuka kasa gane, kuka kasa fahimta. idan haka ne ya faru a nulzimukumuha yanzu mu ma tilasta ku wa antum laha karihun alhalin kuna ki babu tilas la ikraha fid din ba ni da iko na tirsasa muku cewa sai kun bi tunda ba kwa so zuciyarku tana koran abin tana ki amma dai ku sani cewa lallai Allah ya da gaske ne Allah ya aiko ni kuma da gaske ne Allah ya aje rahama a cikin aikan da ya yi mini, in kun bi ni ku samu rahama, ku samu tsira, idan ba ku bi ni ba kuma, to ba dole ni ba mai tilasta ku ba ne. Tunda ku ba kwaso, wa an tula haka wa ya ƙaumi la as'alukum alaihi mala, yace kuma ku duba ku gani fa ba kuɗi nake tambayar ku ba, inda na zo ina son kuɗi ne, to sai ku rena mun hankali ko in na zo ina son in shiga cikin wato nima 'yan takara na siyasa ko kuma na zo ina son a naɗa min rawani na sarauta shi ne na zo ne kafaɗa da kafaɗa da ku amma duk ba wannan ne kawo ba ban ce ku ban kayan ku ba la na kuɗi wala na mulki wala na sarauta ban ce ku ba ni ba la as'alukum alaihi mala in ajri illa ala Allah ban da wata sakayya ni sakamako na yana wajen Allah ku bar ni yadda kuka ganni ba na bukatar wani agajin ku ko tallafin ko taimakon ku bar ni yadda kuka ganni ni Allah ne mai biya na iya abin da na bukata a wajen ku kenan bayan shi bakku da abin da zan kalla in ce ina so wa ma ana bi tsaridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim kuma ni ba zan kori masu imani ba waɗanda suka yi imani da ni innahum mulaqu rabbihim domin su masu gamuwa ne da ubangijinsu su ma zai saka musu da imaninsu walakin ni arakum qauman tajhalu sai dai ina ganin ku ba ku san haka ba anan annabi nuhu kamar yana yana ba su amsar wata bukata da suka yi da suka kawo masa ne kamar sun zo masa da bukatar cewa in ma yana so su bi shi to sai dai ya watsar da waɗanda suka bi shi da farko tunda talakawa ne matsiyatan gari ne inda cikin sukasu da zagi da suke yi suna cewa mu ba ma ganin mabiyanka face kaskantattun cikinmu kuma marasa zurfin tunani kuma ba su da wata falala a kanmu balle a ce ta dalilinta ma sun ku yadda wuya mu bi ku inda ma a ce za ka sallame su mu mu zo mu karɓa ya zama da manya kake hulɗa su daga baya sa bi mu to da wannan kam ko kun san annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma an masa an masa ofarin wannan bukatar shi ma kurai sha masa sun masa sun kawo masa wannan bukatar ya Muhammadu ba addinin naka ne kwata-kwata muke ki ba addinin naka ne duka matsiyata ne a cikinsa irin su abu huraira irin su sahaibun rumi irin su bilal irin suwa irin suwa su ne mabiyan naka wanda ko wurin kwana ba su da shi a masallaci suke kwana don haka idan kana son ubi ka sallame su su je can su kama wata rumfa irin tasu ta talakawa musamman aka zo fa aka zama da shi an sha taguwa an sha ƙanshi irin na manyan mutane aka zo aka yi zama da shi abin da ya kawo su kenan su gaskiya abin kunyan nan ne ba su a ce suna cakuduwa da matsiyata don haka su ya sallami waɗancan in ma za su yi addinin su je su yi nasu irin nasu can a inuwa irin tasu ta talakawa su bar mana kai ya zama mu ne abokan hulɗarka to ta yaya addini zai yiwu da manya ai ba a taɓa yi ba a tarihin addini ba a taɓa yi ba a tarihin addini ba a taɓa yi ba ai addini sadaukarwa ne ƙanƙan da kai ne tawalu'u ne kuma ba da jini ne da dukiya ya za a yi jagoran addini ya yi hidimar addini da manya ba zai yi ba ai su kan sai dai a zo a yi sallah a gaisa a yi waya in an haɗa a gaisa in wani dalili ya yi a gana amma zancen hidimar addini dumu-dumu da su ba zai yi ba wani da ba zai tashi ma a bacci ba sai sha ɗaya to duk ba za a yi komai ba sai sha ɗaya kenan wani kuma ganinsa sai an ba da kati sai an yi ƙararrawa to da yaya za a addinin irin wannan sannan zai iya ɗaga bulo zai iya tona rami zai iya takwabin diga a kafaɗa zai iya rataye takwabi zai iya zama da yunwa da kishi ya bure da yi ya hau dutse ya gangara ya san yana da kudi ya san shi babba ne ba zai iya ba daidai da ladanci ba zai iya ba ladanci ba zai iya ba da haka ba da su ake ba da su ake gwagwarmayar addini ta gangar jiki ba kuma a lokacin da a farko addini yana bukatar gwagwarmaya ne ta ba da jini ta ba da gangar jiki ba za su iya ba su da wannan lokaci don haka amma da suka zo da wannan bukatar ga annabi sallallahu alaihi wasallama wani ikon Allah ya dan karkata ya dan karkata ya ji a ransa cewa yanzu idan waɗannan manya-manyan ƙureshawan suka yi musulunci to fa Allah kaɗai ya san dubunnan masu yin musulunci sanadinsu Allah kaɗai ya san dubunnan al'umma da za mu samu masu yin musulunci sanadin waɗannan sun yi musulunci saboda da yawa ko waɗanda sun kasa yi ne saboda ganin idon waɗannan da yawa ko waɗanda waɗannan ɗin ne suka hana su ganewa amma idan sun gane to kofa za ta buɗe sannan kuma akwai dama a hannunsu su ne suke da siyasa gari su ne suke da connection su ne suke da kuɗi a hannunsu sannan su ne suke da ababen bukata na raƙuma da abinci in za a tafi yaƙi masu suke da makamai idan suka shigo muka tafi tare da su tufan musulunci zai samu ƙarin jama'a ba ɗan kaɗan ba sannan musulunci talaucinsa ya yanke sannan kuma duk wani connection ni ta hanyar waɗannan sarakunan nan ma da ba su imani ba ƙarshe duk waɗannan za su jawo mana su saboda manya da junansu suke alaƙa so muna ganin in sun yi musulunci to za su iya jawo sarakunan nan manya farisa rum habasha ina ne za su ja mana su su zo sun masu musulunci can garuruwan ma sai ya zama an kama cikin sauƙi kai nan da nan fa nazari ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fara nisa ya fara ganin ta ruwa ruwa mayi mayi nan da nan tunaninsa ya zo masa sai yana ganin cewa akwai ci gaba mai ɗimbin yawa cikin musuluncin waɗannan da haka in dai maganar su abu huraira su suhaibu su wane ne su bilal su Abdullahi bin Salam to in dai batun waɗannan ne akan su a ba su haƙuri su koma gefe ba wai su yi ridda ba su koma gefe su ba mu wuri mu ci wani amfani a nan ina ganin su zan iya na musu bayani su fahimce ni ai su sun yi imani da haka su za su iya fahimta ta nan da nan sai shawarar ta zauna a zuciyar annabi alaihi salatu wassalam Allah yana tsinkaya duk abin da yake faruwa Qurayshawa sun gama bayanin sun gama komai annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbe su hannu biyu aka gama tattaunawa yace to za a duba a gani za a duba a gani ya karkata amma dai a lokacin bai ba su tabbacin haka za ta faru ba amma dai zuciyarsa ya karkata sai Allah madaukakin sarki ya sauka mashi da aya ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين Allah ya ce waɗanda suke bautar Ubangijinsu safiya da maraice suna neman yardarsa karka sallame su karka kore su kar ka kore su a cikin suratul kahfi Allah ya ce wala ta'du aynaka anhu turidu zinatal hayatid dunya zinatal hayatid hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta Allah ya ce wala ta'du aynaka anhu kar idanuwanka su tsallake waɗannan bayan Allah kar ka tsallake su kana hangen wasu turidu zinatal hayatid duniya har Allah ya faɗa abin da yake ransa ran annabi sallallahu alaihi wasallam a tsammanin ka musulunci zai shiga daula in waɗannan sun yi musulunci kai a tsammanin ka an daina bara Allah ya ce wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina kar ka biye su mun riga mun gafalar da zukatansu daga ambatonmu kamar yadda Allah ta'ala ya masa mu'ataba cikin surata abasa abasa wata walla an ja'ahu an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha kalla Allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gintsa ido ta tuba yadda ya gintsa ido ya juya baya ya ɓata rai abasa wata walla ya ɓata rai kuma ya juya an ja'ahu al'ama saboda makaho ya zo masa lokacin ma yana ganawa da ƙurayshawa sun zo irin wannan lallamin sun zo irin suna wannan siyasar tasu sai ga sahabinsa makaho abdullahi zo yana ya rasulallah ya ma'aikin Allah alaihi salam sai ga ku me yasa kuke ana ganawa da mutane ana dan lallaba su su shigo musulunci kai kuma ka zo kan ka zo wani lokacin makaho da fitina haka zai zo yana haka da sanda yana yana kalla kira yana magana sai an saurare shi ha annabi alaihi salatu bai ji daɗin yadda abdullahi ya matsa sai ya masa magana a wannan lokacin ba shi yana ganin kai abdullahi ka riga ka yi imani kai yanzu ba mu da matsala da kai ka jira na gama ganawa da waɗannan kai sai ni ganawar mu amma ka zo yanzu ka katse na abin da nake yi Allah madaukakin sarki sai ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama kawai ka ɓata rai ka juya baya saboda makaho ya zo wa ma yudrika la'allahu yazakka baka sani ba tayi wannan makawan shine na kwarai aw yazakkaru ko shine mai jin wa'azi ya fadaka fatan fa'ahu dhikra wa'azin ya masa amfani amma man istagna amma wanda yake ganin cewa ya wadata yana ganin shi mai kuɗi ne yana ganin shi mai mulki ne yana ganin shi isheshe ne mai girman kai fa anta lahu tasadda shi zaka mika wa hankalinka wa ma alaika Allah ya zakka kuma in bai musulunta ba na ruwanka wa zai tambaye ka wa zai tuhume ka cewa wancan mai kuɗin ko wancan mawadacin ko wancan mai girman kai da ya musulunci ba wa amma man ja aka yas'a amma wanda ya zo maka yana sauri yana gaggawa wa huwa yakhsha kuma shi shine mai tsoron Allah fa anta anhu talaha kuma kai kuma shi kake daukewa kai kalla innaha tazkira Allah ya ce in wannan jan hankali ne kar a sake haka a a ai musulunci ya daure talakawa gini ai ana yin talaka shi yasa talakan da bai rungumi musulunci hannu bibbi ba Allah ya ji kunya saboda alkur'ani ya yi wa talakawa yaƙi a kan wannan musulunci talakan da ya ƙi yin musulunci Allah ya ji kunya ya yi asara an maka fighting an maka yaƙi an gama maka komai an tare maka har annabi sallallahu alaihi wasallama ake masa mu'ataba ana zarginsa ana cin gyaransa akan talaka amma yanzu ka zo kai ko sallar baka tsayar ba ba abin da ka bari in manya suna sata kai ma kana sata in suna ƙarya kai ma cike kake da ƙarya in suna munafurci kai ma tacaccen munafiki ne in ba su da lokacin sallah kana da lokacin ma kai baka yi ba musulunci ya mana gata mu masu ƙaramin ƙarfi da haka yana da kyau akwai kirki ba an gane ko? Don haka Allah subhanahu wata'ala ce da annabi sallallahu Alaihi wasallama kar idanuwanka su rika ƙetare waɗannan talakawan da ke gabanka. Kana tsammanin za a samu abin duniya a wadaci musulunci. To, kamar haka ne, irin yadda ya faru da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya faru da annabawa kafinsa ga manzon farko annabi Nuhu suka ce ba ma ganin waɗanda suke binka illal ladina hum aradiluna face kaskantattun cikinmu talakawan cikinmu badiyar ra'ayi marasa zurfin tunani ba su yi boko ba ba su da lissafi wa ma nara lakum alaina min fadlin da kai da su ku da wata falala a kanmu da ko don kunyar wannan falalar ma za mu bi ku in kana da falala akan mutum ai ko baka bashi kuɗi ba ya bi ka ko don falalar ko ka fi shi a shekare ko kana bashi kuɗi ko ka zama masa aiki ko ka zama masa makaranta ko ka taimaka masa a ginin gida ko ka bashi yaya aura ko wani abu daga cikin wani abun da za ka iya yi wani ya sa ka a rai cewa lallai kana da wata albarka a kansa to suka ce dukkanku babu wanda ya taɓa mana rana kuma ta yaya za mu bi ku haka in kana so mu bi ku ka tattare su gaba ɗaya ka sallame su mu sai mu zo sai mu tafi tare da kai inuwar mu daban rumfar mu daban tafiyar mu daban harkar mu daban to dan Allah idan annabi ya yi rungu waɗannan za su je yaƙi za su je yaƙi yanzu ka tuna manyan garinku garinku ba namu ba ka tuna manyan garinku lissafo a zuciyarka wanda ka sani su ne manya a garinku a ce su ne za su ɗauki ba daɗi na yaƙi sai dai su ba da kuɗi su ba da kuɗi su ba musulunci hanya su sauƙaƙe muku al'amuranku shi ne kawai ku lallaba sun an yi ƙararku abin ya zo muku da sauƙi Cikin amma a ce su ne ta da wahala to shi kenan to wannan abin da suka zo da shi alama ta nuna an yi wa annabi nuhu irin wannan bukatar shi yasa yake wa ma ana bi tsaridin ladina amanu ni dai ba zan kori muminai ba ba zan sallame su ba innahum mulaku rabbihim ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردته ce ya ku mutane na kuma wa zai taimake ni a wajen Allah ina kore su randa Allah ya, ya kama ni ya zarge ni da na yi kora a cikin kuwa zai taimake ni wa zai bani kariya a wajen Allah wa zai tsaya mun in an ce ina koran masu imani na sallame su na kore su su yi ridda su su je su koma bautar gumaka ku ku zo ku yi to ai wannan ya fi muni sama da a ce ku na kasa kiran ku afala ta zakarun ba kwa tunani ne to kun san su irin waɗannan gani suke dama tsari ne su annabawa al'amarin su wahayi ne su kuma manya gani suke abin tsari ne don haka za ka iya canza masa alƙibla za ka iya ake sa annabi alaihi salatu sun yi ta damunsa ai har zuwa ma suka yi wata rana suka same shi suka ce suna so da Allah wannan abin da ake saukar wannan wahayi suna son a dan shigar da wasu abubuwa su ma nasu sannan akwai abubuwan da suke daga musu hankali ana karantawa a dan ciccire da Allah saboda abubuwan su tafi su daidaita a daina samun spark tsakanin mu da kai ga namu mu ma a shigar kaji kamar kamar constitution ga na amending ɗinsa ga namu mu ma a shigar sannan akwai abubuwan da ku kun faɗa wadda gaskiya muna ganin tafiyar ba za ta zama ɗaya da shi ba a ɗan cicce wannan ɗin ma har sai da suka ƙoƙarin jan hankalin annabi alaihi salatu wassalam akan wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in kadu la yaftinunaka anil ladhi awhayna ilayka litaftariya alaina ghayrahu sun kusa su fitine ka sun kusa su fice ne ka game da wahayin da muke maka litaftariya alaina ghairahu ka kirkira mana wanda ba abin da muka ce ba sun kusa su jefa ka cikin wannan rikicin wa idan lattakhaduka khalila su kuma a wajen su da da wannan ne za su rike ka masoyi walaula an sabbatnaka Allah yace in ba dan mun tabbatar da zuciyarka ba laqad kitta tarkanu ilayhim ka kusa ka karkata ka biya musu bukata shay'an qalilan wani abu dan kadan ya shiga zuciyarka na sanyin wannan abu idan la'azaknaka dhi'f al-hayati wa dhi'f al-mamati thumma la tajidu laka alaina nasira to mai wa dabani ba su da mutunci ko kada kuma shi Allah a cikin iliminsa da yake shi buwaye ne gagara misali iliminsa ilimi ne tun fil azam sannan ilal abad bai taɓa jahiltar wani abu ba kuma mantuwa ko ɓata ba zai riske shi ba subhanahu wa ta'ala ta haka shi Allah ya san waɗannan ba za su yi musulunci ba waɗannan ba za su yi imani ba kawai suna ɓata wa manzansa lokaci ne shi Allah ya san haka shi manzan da yake ɗan adam ne bai san gaibu ba don haka ba zai iya gane mai masa gaskiya da mai yaudararsa ba duk wanda ya zo da maganganu zai kalallame ya lullube gaskiya da ƙarya ya sa ƙarya a gaba ya dinga magana kamar ta gaskiya to yadda kowane ɗan adam ana iya wato yadda kowane ɗan adam ana iya gamsar da shi da bayani to haka annabawa ma ana iya jan hankalinsu da bayani amma su Allah ya ba su kariya ɗan adantakar za ta yi tasiri lokacin sauraro amma Allah maɗaukacin sarki ba zai bari kuma ba zai bari kuma wannan fahimtar su aiki da ita ba saboda yana da ya riga ya tsare wahayinsa ya tsare su ya ba su kariya sun zama ma'asubai da haka duk jan hankalin da jan ra'ayin bai wuce lokacin da ake sa musu tunanin ba shi kenan ba zai je ko ina ba daga nan Allah zai tare wannan kuma yana faruwa ne don tabbatar da cewa su bayin Allah ne ba alloli ba ne su ɗan adam ne abin da ke samun ɗan adam ka iya samun su sai dai sun bambanta su manzanni ne annabawa suna da arzikin wahayi wannan wahayin ya zame musu dalili na kariya da tsaro ta yadda ba ta yadda za a cutar da wahayi Allah ba zai bari ba to shi yasa ba za su yi nisa ba sai Allah ya ankarar don haka annabi nuhu alaihi salatu wassalam yace ba zan kore su ba in na kore su ba za ku taimake ni a wajen Allah ba sai Allah ya ce ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إن له ولا أقول للذين تزدري ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسكم إذا لن
Allah madaukakin sarki ya ce annabi Nuhu sai ya ce wala aqulu lakum indi khaza'inullah ni bazan ce muku ina ina da iko ko a wajena akwai taskokin Allah ba taskokin Allah na kaddara ko na arziki a ni ban zo ina muku wannan kurarin ba wala a'lamul ghaiba kuma ban ce muku na san gaibu ba wala aqulu lakum inni malak sannan ni kuma ban ce muku ni mala'ika ba ban ce muku lan kaddara suna hannuna ba ban ce muku na san gaibu ba ban ce muku ni mala'ika ba ne wannan shi zancen gaskiya wala aqulu lil ladina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira kuma waɗanda idanuwanku suka rena musu suka rena musu kura ni ba zan ce Allah ba zai ba su alheri ba Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah shine mafi sanin abin da ke cikin zukatansu na imani yadda suka yi imani na karbi ainihin wato shahadar su na kuma gaskata su kuma ba zan ce Allah ba zai biya su ba inni idan lamina zalimin in nayi haka to lallai na zama cikin azzalimai kenan sun yi imani da ni suna taimakona sun bani kariya suna ɗabe min cewa haka a dalilin ku yanzu in zo in walakanta su in ce Allah ba zai ba su lada ba in ce addinin su bai yi ba in ce kaza in ce kaza a'a ni ba ni ne mai ɗaukar nauyin ba da lada ba don ba ni nake rike da madafan kaddara ba kuma ni ban san gaibu ba balle na iya sanin makomako ko makomarsu sannan ni ba mala'ika ba ne ni ma mutum ne da haka ba zan yi abin da kuke so ba na abin kuke so na yi zalunci kenan sai suka ce قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما
to daga nesa za a ce yau mai shawu ya kawo mana ziyara masallaci kenan kalu ya nuhu suka ce ya kai annabi nuhu ya kai nuhu qad jadaltana to jayayya ka fita yawa yawa jayayya ka ta yawa qad jadaltana ka ja da mu fa aktsarta jidalana ka kuma yawaita ja da mu don me muna ja kana ja mu faɗa ka faɗa har yaushe fa'tina bi ma ta'iduna in kunta min as-sadiqin nuhu duk abin da kake cewa zai same mu na azaba da masifa ka zo mana da shi daga ce kake mun hakura ba za mu yi ba ha kun gane wato sun fusata shi ta nace muku a nan cikin suratul mu'minun Allah ta'ala ya takaita mana abin da ya faru amma suratu hudu ita ta fassale mana shi kansa wa'azin ya mun musu shi ya buɗe wa'azin sannan kaga anan da suka ce masa ba su ma wannan surar ba ta zo ma da tattaunawarsu da shi ba wannan surar ta zo mana ne da komawarsu zuwa wajen talakawa suka je suka tare ma haza illa bashar mislukum yuridu an yatafaddala alaikum walau sha Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin mutum ne irin ku yazo mun je mun tattauna da shi mun je mun gani mutum ne yazo shi yake son sarauta yake son mulki yake son ya samu iko akan ku inda Allah ku rabu da shi inda Allah ya ga dama da ya turo mala'ika ai kuma ma in ba ku manta ba duk cikin kun nan daga mai shekara kaza zuwa shekara kaza wa ya taba jin labarin irin wannan masu cikin iyayen mu da suka shuɗe ba a taba yi ba ku je ku yi ta harkokin ku haka wannan sura tana ba mu labarin koma wasu ne zuwa ga talakawa suke mayar musu hudu kuma tana ba mu labarin muƙabalar su da shi abin ya kai ya kai ya kawo ta yadda har suka zo suka ce nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana nuhu musunka yayi yawa ka fada mun fada ka fada mun fada fa atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin inda gaske kake ka zo da azaba qala annabi nuhu sai yace inna ma ya'tikum bihi allah in sha'a wa ma antum bimu'jizin yace a'a Allah ne kadai innama kaɗai Allah ne ya atikun bihi zai zo muku da alkawarin in sha ana ma in ya ga dama ni ba mai tilasta shi bane wa ma antum bi mu'jizin idan kuma ya ga damar ba za ku gagare shi ba jama'a kun ga aqidar annabawa da manzanni ina son anan mu dasa aya mu fahimci aqidar annabawa da manzanni shi fa annabi ne kuma kai tsaye Allah ya aiko shi ba malami bane annabi nuhu annabi ne in nace maka annabi ne ina nufin in kace masa malami ka rage masa annabi nuhu bai tsaya iya annabi manzo ne manzon ma na farko kuma a cikin manzannin da Allah ya yi annabi nuhu shine lamba ɗaya cikin manzannin da Allah ya ware guda biyar ulul azmi daga cikin manzanni ya ware guda biyar na musamman annabi nuhu shine lamba ɗaya amma tare da haka da aka kalubalance shi sai ya ce inna ma ya atikun bihillahu da ya ce inna ma yana kaiwa matuƙa wajen cire kansa kaɗai Allah ne zai zo muku da azaba in sha'a nan ma in ya ga dama kaga bai gadara da Allah ba bai nuna wa Allah isa ba bai nuna cewa kayansu ba ne da haka za su yi abin da suka ga dama saɓanin ‘yan bidi'a suna karanta alkur'ani amma ba sa hankaltar ma'anonin alkur'ani sun raina Allah sun raina fadar Allah sun raina mulkin Allah sun raina ƙaddarar Allah da yawa daga cikin ‘yan bidi'a suna danganta wa shehinansu waliyansu malamansu isa da mallaka cikin sarautar Allah suna danganta musu yin abin da suka ga dama kuma har ma ko Allah bai so ba wallahi wannan ba a cikin musulunci ba gashi tun annabi nuhu farkon manzo da a ce wani zai yi irin wannan isa da mallaka a cikin mulkin Allah da a daidai wannan gabar annabi nuhu da yayi yana manzon Allah shekara 150 yana abu daya sun ki karba sun ki yarda wasu suna gaya masa manzanu suna masa tsawa amma yana cewa Allah ne kaɗai mai yi muku azaba in ya ga dama kenan nima ban isa da shi ba amma mutanen nan a yanzu a zo ana ce maka ai wanda zai saka aljanna ko Allah baya so haka suke faɗa ka ko Allah baya so in dai kana son wani za ka shiga aljanna in dai kai mabiyin wani ne za ka shiga aljanna in dai kai kaza ne ko ba kai sallah ba ko ba ka azumi ko ka yi wane ne to ba musulunci bane ba inda musulunci suke yi da waɗannan ayoyin sun karantar da su waye Allah annabi nuhu yace wa ma antum bi mu'jizin ba za ku gagari Allah ba in ya tashi kama ku na
wala yanfa'ukum in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu an هو ربكم وإليه ترجعون yace wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum nasihata in ma na nufi in ma na so ne muku nasiha in ma na so ne muku wa'azi nasihata ba za ta yi muku amfani ba in aradallahu an yughwiyakum idan Allah ya nufi ya halakar da ku in kana Allah yuridu an yughwiyakum idan Allah shi ya nufi ya halakar da ku ne to nasiha ta ba za ta muku amfani ba huwa rabbukum domin shine ubangijinku ni dan sako ne shine ubangijinku in ya riga da ya hukunta zai muku azaba duk yadda nayi da ku ba za ku karba ba ba za ku fahimta ba shi ubangijinku shine yake da wuka yake da nama wa ilayhi turja'un kuma gare shi za ku koma annabi nuhu haka ne ya sallama al'amarin mutanensa to wannan shine ka iya cewa abin da ya faru tsakaninsa da mutanensa wannan ɗin ma ba za ka ce shine ba gaba ɗaya amma dai kusan shi ne mafi yawan abin da aka bayar shi a dunkule amma abin da aka yi shi tsawon shekara 950 ai kai ka san yana da yawa amma ta fiskan labari a dunkule irin abin da ya faru kenan don haka an kai matakin da annabi nuhu ya ce rabbin surni bima kazzabo ya ubangiji na ka taimake ni saboda ƙaryata da suka yi فدعا ربه أني مغلوب فان فانتصر فانتصر sai ya kirayi ubangijinsa ya roƙi ubangiji sai ubangiji an yi galaba a kaina an yi galaba ma'ana an yi maglubun ma'ana sun ƙi sun ƙi karɓa sun ƙi yarda ya ubangiji ka kawo ɗokinka ka kawo taimakonka to shine anan Allah ta'ala yace annabi nuhu yace rabbin surni bima kadzabun ya ubangiji na ka taimake ni sabila da sun karyata ni saboda karyata ni da suka yi anan akwai wani abun da za mu duba shi yadda suka ce walau sha Allahu la anzala mala'ikatan inda Allah ya ga dama da ya saukar da mala'iku. Wannan yana nuna maka cewa tun a wancan lokacin sun gaskata mala'iku, kenan sun yarda akwai mala'iku, wannan kuma yana da cikin abu da zai baka mamaki cewa wato galibin al'umma da suka kangare wa annabawa, galibin kafirai da annabawa suka yi ɗauki ba daɗi da su. ba sa inkarin samuwar mala'iku kamar yadda mutanen annabi Nuhu a nan ba su inkarin mala'iku ba a can ma cikin suratu hudu ba su inkarin mala'iku ba a nan muminun ba su inkarin mala'iku ba haka adawa da samudawa adawa mutanen annabi hudu da samudawa mutanen annabi salihu su ma ba su inkarin mala'iku sun tabbatar da mala'iku da Allah ta'ala ke cewa fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud idh ja'atuhum ar-rusulu min bayni aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illa Allah qalu law sha'a rabbuna la anzala mala'ikatan fa inna bima ursiltum bihi kafirun Allah ce idan sun bijire sun ki karba to kace lallai ina muku gargadin azaba irin azabar adawa da samudawa domin su ne waɗanda manzanni suka zo musu sun zo ta gaba sun zo ta baya Allah ta'budu illallah suna jan hankalinsu suna musu wa'azi kar ku bauta bauta ta gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai qalu amma da adawa da samudawa sai suka ce law sha'a rabbuna la anzala mala'ikatan inda Ubangijinmu ya ga dama da ya saukar da mala'iku. Ma sami ina bi haza ko la'anzala mala'ikatan fa inna bi ma'ursultun bihi kafirun inda Ubangijinmu ya ga dama da ya saukar da mala'iku domin mu wato mun kafircewa abin da aka aike ku da shi. yau ba raba zai ba yau an gane ko to kamar yadda adawa da samudawa ba su ƙaryata mala'iku ba sun tabbatar da samuwar mala'iku to haka fir'auna fir'auna shi ma ya tabbatar da samuwar mala'iku cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki falaula ulqiya alaihi aswiratun min zahabin aw jaa ma'ahu almala'ikatu muqtarinin yana martani wa annabi Musa fir'auna yace falaula ulqiya alayhi aswiratun min zahab to in dai da gaske ne me yasa ba a jefo masa waraware kawanyoyi na zinare ba a bashi dinarai farantai farantai warwaro warwaro kawanya kawanya aw jaa ma'ahul mala'ikatu ko kuma mala'iku su zo tare da shi muqtarinin kafada da kafada a hada su su zo in ji fir'auna kaga shi ma ya yarda me da samuwar mala'iku dukkan wannan yana nuna maka cewa samuwar mala'iku wani al'amari ne wadda hatta kafiran baya ba su yi inkarinsa ba ba su yi musunsa ba wanda wannan da ya kamata ya kai su zuwa ga yarda da waɗannan manzannin in har sun yarda akwai mala'iku to sun yarda da Allah kenan in sun yarda da Allah ko shine mai mala'iku to bai kamata a jayayya da su akan kaɗaita shi wajen bauta ba amma duk wanda Allah bai sanya masa haske a zuciyarsa ba ba za ka same shi da haske ba sai Allah subhanahu wataala ya ce fa auhayna ila Musa fa auhayna ilayhi an isna'il fulka bi a'yunina wa wahyina fa idza jaa amruna wa farat an-nur fasluk fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawlu minhum wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun Allah yace fa auhayna ilayhi sai muka wahayi zuwa ga annabi Nuhu anis na'il fulka wahayin da muka yi masa saƙon shi ne ka ƙera ka ƙera jirgin ruwa bi a'ayunina akan idanuwanmu wato akan kulawarmu wa wahayina da kuma umarninmu mu za mu rika gaya maka abin da za a yi da abin da za a sa a can da yadda za a yi a ƙera jirgin to muna gani kuma muna ba da umarni fa idza jaa amruna idan al'amarinmu ya zo ko umarninmu ya zo a kan waɗannan mutanen wa fara tannuru ya zama wannan umarnin ta kai ta kawo har tandar waina tana ɓuɓɓugar da ruwa fasluk fiha min kullin zaujai sai ka shigar fasluk ai fa'adikil sai ka shigar fiha ai fil fulki cikin wannan kwale-kwalen min kullin zaujai daga dukkan wata halitta mace namiji kowace halitta ka ɗauki mace ka ɗauna namiji iri ka sa a kwale-kwale zaujainis nai wa ahlaka haka ka ɗauki iyalanka gaba ɗaya ka zuba a cikin wannan kwale-kwale illa man sabaka alaihi alqawlu minhum in banda wadda hukuncin Allah ya riga da ya riga ya akan su cikin iyalanka wanda hukuncin Allah ya rigaya a kansu to su banda su ba za ka sa a kwale-kwale ba wala tukhatibni fil ladina zalamu kuma kar kama bani baki game da azzalumai in an fara wannan aka kai wannan matakin kar ka bani baki fil ladina zalamu dangane da waɗanda suka yi zalunci innahum mughraqun Allah ya ce lallai za su dulmiya za su nutse a cikin ruwa ruwa zai cinye su to wannan ita ce matashiyar mu ta karatun gobe idan Allah subhanahu wataala ya kai mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da na kuskure ubangiji Allah ta'ala ka gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وارحمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله